لهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأزم ورد الله تعالى عن أنساب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إل ولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المختوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث لغواسي قلوب لقداج فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزياء لأهل الله من هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهجري لنا بهذا المحضر ولتأدب بنظرة تأتي لنا بظفر اللهم لا دفع أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى الكريم سيدنا مولانا رسول الله اللهم إنا نتوصل إليك بأحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا وبحق قدره عندك يا شيء جكذيش أن ترينا ما نتمنى وفوق ما نتمنى في الظاهر والباطن نسألك العافية والمعافاة الدائمة دينا ودنيا بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم وقضينا وأمنا واسترنا بجاه رسولك yau mana zama na ɗari da saba'in da takwas muna hallale ridda masaban da shotijiya ne tafi akan duk abubuwan da aka yi irin wannan ridda ne wanda suke fitar da mutum daga musulunci abinda yake fitar da mutum daga musulunci suna da yawa suna da yawa ƙawalan wa filan amma a ƙawalu sun fi yawa zantuttuka sun fi yawa aikin bai kai wajen ƙaulu wajen fitar da mutum a cikin musulunci kamar filu bai kai ƙaulu ba to wannan lallai mutane yana da kyau su kiyaye harshensu lisanuka saifuka fa'ilan taɗahu ya aka harshenka takobinka ne ya idan baka yi in kai baka tsare shi ka yanke shi ba to shi kuwa ya yanke ka maganganu da yawa a wannan zamani wadda ake yawanci aka manzo Allah ne yawanci aka manzo Allah ne na maimaita na sake fada mafiya yawa wahabiyawa sun sa a raina annabi muhammadu eh an raina annabi muhammadu eh komi nasu su kuma suna da'awan cewa tauhidi ne tauhidi ne rashin ganin girman annabi in an ce yanzu misalin kaga duk abubuwa na alfarman manzala su ake a janye kamar yanzu yadda ake magana in an yi magana a yadda aka gini iyayen iyayen muwakai za a ce albarka manzala eh albarka manzala ko saboda manzala mafi yawa abin nan to yanzu sai aka cire don a raunan na kalmar wai sai aka kawo amin ya hiyu ya ƙayyum a cire annabin ne a kan a cire annabin ne amin ya hiyu ya ƙayyum haka ke fada duk samarka sun ɗauka yan je kanayika yan atare atare yan agudu duk yawanci mafi har ma yan ɗariƙun sun ɗauka sai a ce maka wa amin ya ya ƙayyim muhallinsa amin dan albarkan annabi ne amin dan albarkan annabi komi sai an jona da annabi muhammadu abin yake karbuwa duk abin da ba jona shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba abin baya kaiwa ya yi ya ƙayyim ƙaulu sidikin magana ce ta gaskiya amma ba mahallinta ba ne ba mahallinta ba ne a dawo ko mutum ya yarda ko kada yarda dole annabin yake cin amfani dole babu wani abin da ya zo da shi duniya wanda ba ta ɓangaren annabi ba ne in dai Allah zai karba in Allah zai karba aikin to sai an hada da annabi Muhammadu in Allah zai karɓa aikin sai an hada da annabi Muhammadu to kaga ko ashe dan albarkan annabi shine mafi cancanta a tsaya akan wannan kujera in dai za in dai fa annabi ne in kuma Allah ne aikin to annabi yana ciki babu wanda zai kawo wani abu wajen Allah in bawabu ya tsare maka kofa baka isa ka shiga ba mai tsaron kofa in ya tsare baka isa ka shiga ba sai an baka izini ashe albarkansa kake nema to annabi muhammadu kuma kofan Allah ne annabi muhammadu kofan Allah ne ba yadda za ka yi ka shiga wajen Allah ba annabi muhammadu ko da waye ka saboda ka ashe ana neman albarkan annabi Muhammad a kowane hali kowane hali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wannan shine to gaskiya lamari mutane sun dimoce an wargaza mutane wai ana ganin annabin bai kai wani yadda ake nufi ba dole ka raba annabi da Allah annabi bai raba kansa da shi ba Allah bai raba kansa da annabi Muhammadu ba Allah bai raba kansa da annabi Muhammadu ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisul qudsi as-salatu qasamtuha nisfaini domin as-salatu ai ta ce sallah azam li ibada ce ko sai ce qasamtu nisfaini ita kanta sallah na kasa ta gida biyu nisfu hali rabi na wani wa nisfu hali abdi rabi na bawa na ne sallan eh qasamtu nisfaini nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sala to abdun annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne masu masu ihu iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu iyaka na abudun shi kansa labulin annabi muhammadu ne iyaka na abin da ake fada ba wanda ya isa bauta wa Allah annabi muhammadu shi ne shi ne mana ai alhamdu kasamtu hanis faini gida biyu aka rabata alhamdulillahi aka ga Allahu kenan alhamdulillahi rabbu kaga rabbil alamin arrahman arrahim malik sunayen Allah guda biyar ne a cikin fatiha kuma fatiha ita ce sallah sunaye biyar ne na Allah Allah rabbu rahmanu rahim malik an kai iyaka kenan to shine rabin na Allah ɗaya rabin kuma shine iyaka na abudu halaran annabi Muhammad kenan iyaka na abudu nan ƙaba ƙausaini ne a nan gurin domin in ka narka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka narka la ilaha illallah misali iyaka na abudu muhammadu muhammadu abin da zai baka casa'in da biyu ne allahu zai baka sittin da biyar ne sittin da shida ne ga sittin da shida ga casa'in da biyu shi ne iyaka na abudu iyaka na abudu ga in ka ɗauki alif ɗaya ya goma alif ɗaya kafin ishirin talatin da biyu ne haka ne nunun saba'in ne tamanin da biyu ne ainun nunun hamsin ne nunun hamsin ne tamanin da biyu kenan ainun shi kuma abin da zai baka ga saba'in ga tamanin da biyu ba in ka duba zai baka ba biyu ne dal hudu ne in ka duba zai baka ɗari da hamsin da takwas ne allahu muhammadu shi ma zai baka ɗari da hamsin da takwas ne shi ake kira ƙaba ƙausai ni au adana saboda haka Allah bai taɓa rabuwa da annabi Muhammadu ba lahazatan shine iyakan abin da wanda suke tutiyan an cire Allah ne eh ba an cire manzo Allah ne a iyakan abin babu jahilci eh kuma ba yadda za ka yi ka cire wannan kara ba ka ce ba haka ba haka abin yake haka yake a wajen Allah haka yake a wajen manzo Allah shi yasa as-salatu qasamtuha nisfaini nisfa li wa nisfa li abdi wa li abdi ma sala shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan duk na annabi Muhammadin saboda haka a kiyaye a jinjina wa annabi Muhammadu amma duk mutum da ya kiyayewa yi abin da zai ya san zai iya ne amma ba ci taba annabi ba ci Allah ya kiyaye muna magana akan adamar da bilkadari shi wannan shine magana da shauci yana yake magana a kai adamar da bilkadari rashin yadda da kaddara eh to Allah ke sai shauce ne ke cewa mana can shine abin da ke cewa ai shi in fa'altu ta ta ya rabbi hatta falta haza bi me yasa ka aikata mun irin kaza ya ubangiji ni ka sa ni a cikin talauci wani ka yalwata masa misali kamar haka ni ka ba ka ba ka dora mu rashin lafiya wani ka ni kai ma kaza kai haka rashin ya dade bil qadari yana daga cikin abin da Allah yake cewa man lam yarda bi qada'i wanda bai yarda da abin da na hukunta ba wa lam yasbir ala bala'i bai yi haƙuri da bala'in da na yi masa ba fal ya kharju min stati sama'i ya fita daga ƙarƙashin sama na wala ya dalle rabban gairi ya nemo ne ubangijin ba ni ba an yi fada kenan to yi na zaji to wannan rashin kadara ne wannan rashin yadda da kadara ne yake kawo wannan to shine shauci ya ne ke cewa fahazi riddatun shi ma wannan raida ne talzamin tawbati mina ya lizimci mutum ya tuba liyanau ta zammana kalamu domin in ba haka ba maganar ta ɗauki nisbatu zulmi li haliqihi nisba ce kamar Allah ya zalunce shi eh tun da Allah bai mar ba ai kaga zalunci ya shigo kenan ko ta Allah wa anzalika ula kabira ubangiji ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma ana zulmi a ce Allah ya yi zalunci wa jorun da cuta wa kazalika ma yashzuru min ba'al juhali haka nan abin da yake faruwa daga wasu daga wajen jahilai inda lagababi a lokacin da ya fushi ya kulu yana cewa la af'alu haza misali a ce wallahi ko Allah ne ya ce ba zai yi ba ko annabi ne ya ce ba zai yi ba ana yin haka to ridda ne aw qala hal munadi tabammanu min hadha alqawl riddatun aidan ridda ne kana wa yaqul la qala la aw rasul ko da Allah ne ya ce shi ba maganan Allah nan haka akwai to ridda ne shi ba aikin Allah yake yi ba saboda haka karka da shi da Allah shi ba aikin Allah yake ba ba zai kaza ba musulmi ridda ne suna nan da yawa har yan kasuwa har yan kasuwa suna yi suna da yawa fale hazar al-mu'mini na min hazi mu'mine su kiyaye min hazi al-umuru shani'ati qawlan wa filan ko fada ko aiwatarwa wai hazar juhal musulmi ne min ha jahilin musulmai su ma su kiyaye fadan wannan wa ma yulhaqu bi hadha da abin da ya riski wannan ma zakara ahlul kashf ahlul kashf sun ambata fi ba'd umuri cikin wasu daga cikin al'amara kala yana cewa man fala wahidatan wanda ya aikata wannan irin kalama wala yutub minha in bai mutu ba in bai tuba ba ya mutu ala su a su ya khatamatin zai mummunan mutuwa Allah ke yi wal iyaz billahi ta'ala wa hidalu wulayati haka nan kaman kai dinga dawon kai wali ne bil kazbi da ƙarya wadda ayil mashihati da kai shehi ne wa huwa tazzuru li dal wardi min ghairi izni ka dinga ba da izni ɗariƙa ba tare da izini ba ka bayar ɗariƙa ba tare da izini ba shi ma yana sa ridda yana sa su khatamati don kana cutar da mutane don mafiya yawa wanda ba su da izini a ɗari amana ce daga manzo Allah amana ce daga manzo Allah yanda abin yake misali ni na karɓa ɗariƙa wajen shi Ibrahim Musaddadu sannan shi ibrahim sadidu ya ya halifantar da ni in bayar saboda ba shirme ba ne abin ba shirme ba ne ko a ƙa'idan Allah Allah ya ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i sai Allah ya ce fanki hunna bi izini ahlihinna izini kaga nikamun farko nema ne amma na biyu bi izini ahalihinna bi izini tukuna to izinin shi yake ɗauke maka a ce ɗanka ba ɗan zina ba ne shi ne ba don izinin ba ai ba wani abin da amma izinin an yadda saboda ka ɗanka ɗa ne ba ɗan zina ba amma ka tafi a wancan a ɗan zina zai fito haka abubuwan ke to in aka zo aka bayar aka ce an yi izini a yi aure aka zo aka ce to an baka izini ka ba da dariga to in ka ba da dariga akwai muƙayyadi akwai mutalaƙul izini in an ce mutane ashirin da aka bayar to in aka ba da ashirin karka ƙara domin amana ne in ka ƙara to sunan wannan ɗan shegi na ashirin da ɗaya shegi ma'anar shege ba izinin a kansa to kai kuma ka ba da izinin ya wuce maimakon ka koma a ƙara maka in ya yiwu ma a ce an baka itilaki sai ka ci gaba da bayarwa saboda burgewa ba amana cikin tafiyanka saboda duk wanda ka ba to sa ya raju ilaika al'amarin yana dawo wajenka ne shi bai karɓa dariƙa ba matsayin ya karɓa dariƙa ba izini to wannan shine dawal mashehati kiran ba da izin da irin wannan baye daga lamari wanda ake kauna to in mutum ya misali shebrahim ya kaddamar da ni shehu tijjani bin usman ya kaddamar da shehu ibrahim shehu ibrahim ya kaddamar da shehu tijjani shehu ahmadu suka rijo ya ba da izini wa shehu ibrahim yas ahmadu abdullawi ya ba wa shehu ahmadu suka rijo izini shehu tijjani ya ba wa shehu Ahmadu Abdullahi izini, manzala ya ba wa shoti ya izini, wannan shi ne yanayin yadda abin ke tafiya. Ko, ko mazahib na karatu, in ka je waɗansu gurare mu anan ba mai, amma in ka je kaman Misra ko ka tafi Sudan, duk karatun warshu da ka karanta kira'anka akwai nasban gidan kuwa kan annai muhammadu ni ya nema shan malau ne yana da shi izinin karatunsa silsila har zuwa ga manzo Allah akwai a wajensa mu a wajen shi muka yi karatu misali to akwai irin wannan izinin wanda yanzu ba a bayarwa saboda yau mai du'a kullu nasin bi imamihim wannan shine wannan shine abun eh kai karatun qur'ani kai karatun fiqh kai karatun hadisi masu hadisi har yanzu suna da wannan salsalan mafiya yawa sun sun fi bayarwa mafiya yawa Allah ya taimake mu to saboda wannan ana kawar da ƙaryan tafiya ne ana ragewa ne wa kazalika kasaratul izayatil haliki haka nan cutar da mutane wa kasaratul zina yawan zina wala kadhibu ala rasulillah da yin ƙaryawa manzo Allah duk wayannan suna sa mu su wala khatimati eh su wala khatimati eh wa kasaratul namimati da annamimanci wal gibati da giba wa kukulu walidaini da sabawa mahaifa wa hazi wannan kulla dukkanta illan ya tub mina in mutum bai tuba ba duk yana sa mutum ya yi su hatim ta ƙarshe baya kyau nas'allah salamata wa lafiyata min jami'a Allah nisantar da mai kubatar da mu dan annabi Muhammadu wa ma yalhaqu bi hadha al-bab abin da aka ilhaƙi da wannan babi sabbul auliyai zagin wali eh dan a more a zage su saboda haka aka ce ba san su ba ai shi ne dan a more a zage su sai a ce ba san su ba to tun da ba san su ba ai shi kenan za iya to ai ko ba wali bane ba da ka zage shi ba mana balle wali man adali waliyan farqad azantu bil harbi sai zala sai suka daddake abin suka ci ai ko ma da waliyin ba san shi ba amma in ya san an san shegi an san nan iska ana iya sani wannan ana iya sani wali idan kai baka san wali ba a cikin nan yana ka ba ka ce wani ya zo ya nuna direban mota bai taba ganin kowa ba yanzu canke-canke zai amma an ya sani fa ta yi da yawa Allah ya nuna musu dan an nuna maka ba nuna wa waninka ba shikenan babu wannan ba adalci ba ne ko ka zo ka zauna ka ga dattijai ga sunan gaba da ya sace ka nuna mai aure in ka du- in ka kwatanta girma ne ko ka kwatanta wani abu canki canki sunan shi amma zai iya yiwa kana nunawa ka sani ƙarsa ya ga gawa ne misali kaga ya sani amma akwai abun a goshi mutum ne babu amma da wannan ake sani mu'amala tana san- tana sa a san waye wali mu'amala ne tana sa a san waye wali dan kuma an sani ba abun alajeji ba ne cid ai ba a saninsa ba rubutu yake a goshi ba dan ya ɓace ma kar ka gane shi kar amma kuma an aka zo an san yana aikin force kaza na in ce wani fa da ya tashi a nan wali ne wani ma da ya tashi a nan direba ne wani da ya tashi a nan eh, ss ne bayan haka waye kuma ga- ya kareta ashe ba za a kareta na Allah ba in baka san wali ba kai ne baka san wali ba don kar ka sake ka ji daɗin ciwa mutane mutunci kuma ɓoye su ne a cikin al'umma kamar yadda aka ɓoye ss a cikin mutane don karka gane su su ji daɗin cafkoka saboda mana dali waliyan fagada zantu bil harbi an ɓoye abubuwan ne sirri aka ɓoye ba don komai ba don ka ji girman kowa shine Allah ya kare mu Na'am, nas'al Allah salamata wa lafiyat, muna neman Allah kubuta da ƙarshe mai kyau, min sabbi la'ulayar layi kullum, kar mu zage waliyan Allah dukansu, ba ya zama umurin raddati. Wannan sun daga cikin manyan alamarai na ridda, wala mautu ala su ila khatamati. Kuma mu mun gani da yawa, ‘yan izalan mun gan su da yawa wanda a- a gabanmu suka dinga mutuwa ana mummunan turjiya saboda wannan an- an halatta musu sun ci mutuncin mutane kuma abin ya faru mun gansu ba wai ba mu gansu ba ba muna kokonto ba a'a an jigatu akwai wanda in ya mutu tun daga safe sai an kai yamma an rasa mai shiga cikin gidan kuma a nan garin saboda an yi cin mutunci na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi kuma mun sani saboda haka hanyar ta kiyayewa ne in mutum ya ga dama wa man sha falumin in ya ga dama ya tari takobi a ci gaba da yaƙi amma man adali waliyan faƙaɗa ya zantu bil harbi kuma ai Allah don ma rashin fahimta ne. Allahu waliyin lajina amanu, haka Allah ce, Allahu waliyin lajina amanu ya kurje min zulema ce nuri. Sai ce, Ala inna auliya'a sai fara auliya Allahi, Allahu wali inna auliya Allahi. A duba ga yadda abin aka haɗe. Allahu waliyul ladina amanu inna awliya inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ka jibanci lamarin Allah ka damu da Allah Allah ya damu da lamarinka kana taba shi ce shi ka taba shi ka taba mun gani Allah ke zakarnaha huna taziran mun ambaci wannan ne a nan cikin jawahirul ma'ani taziran saboda tsoratar da mutane wa nasihatan lahum mu musu kuma nasiha lillahi dan Allah fa hazi wayannan asbabuha qabla luqui fiha mutum ya kiyaye sababin abin ma kafin ya fada ciki li harabun min hala kilu dan mai hankali ya gudu ya gudu ya bar izala eh dan mai hankali ya gudu ya bar izala eh domin abin da aka dasa musu ne ba wali eh ba wali imma da shi ba a san shi ba daga nan wuf sai aka tunkari annabi Muhammadin gaba daya ma saboda tun da ai kun ga dr jaki daga daga ƙasan ya fara yana farawa sai ya hada da can ɗin dama abin duk lokacin da mutum ya walakanta mustahabi to zai walakanta sunna in kuma ya walakanta sunna farilla ma za ta shiga wannan shi ne shi yasa aka sawa abun ƙa'idodi in ka tashi wanke hannunka wannan bismillah in ka yi bismillah da ka yi alola wanke hannunka sunna ne yana tafiya da mustahabi yana tafiya da farilla duk a hannun in ka wanke hannun kana mustahabi sunna farilla saboda wanke hannun ka in ka zo wanke hannu ka tsaya iya nan ka ballama don ba ka wanke farilla ba ba kai mara wankan farilla ba saboda haka dole sai ya shiga eh dole sai ya shiga in bai shiga ba kai ka tafi ne da mustahabi da sunna masu alola iya nan ba duk wanda ya wannan Allah ma yake tafiya kaga ashe mustadi sunna farilla yake bayar saboda riga ne riga ne ƙwararre malam da ya san abin da ake shine wani yake alolan manzala ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku wannan duk ana yi ne saboda a haɗa abun da ake nufi don mutum ya gane Allah. Allah ya fahimta da mu. Wa mal khullas minha wani suka wuta daga ciki ba da luƙuyi da sun aikata amma sun bari fa bitawbati minha sai a yi ta sharu sokoto ya ce Allah ya sani da mun nema mu ne mu muka kawo izala garin ga ta ma yanzu duk wannan da ba shi izala na fada na hita yawa na bari ba na yi yawa ba na yi yawa na gaya muku wanda ya ga dama sidi sidi sidi alisokoto duk wanda ya je duk garin da ya je ya yi wazin izala sai da ya je garin ya wurare ya ce Allah ka shaida na fita na bari yawa wannan haka ne wanda bai yi yin haka ba to tuba ila maulahu ya tuba zuwa ga ubangijinsa Allah kuma shi ya san yadda zai amma fi muhalakat gayar raddati abubuwan da suke na halaka ba ridda ba mujarrad taubati ya ta halasu mina shi kuma tuba yana tseratar da mutum daga wannan ai zunubin kala-kala ridda da bambanci take almuhalakati ai akwai abubuwan da suke halaka da mutum da yawa ila ma ka da min hukukul ibadi dan zambu salasatun zunubi kala uku ne zamun ya gafiru lahu zamun a sa'an ya turuk wa zambun la ya gafiru lahu zunubi kashi uku ne akwai zunubin da Allah yake yafewa akwai zunubin da Allah baya yafewa akwai zunubin da shi kuma sai ya maka hisabi ma dama ka zalunci wani zambul insanu abdan ka zalunci bawa to ba yadda za a yi Allah ba ya yafe maka sai in shi bawan ya yafe maka in bai yafe maka ba bai sa sababin abin da za a yi a biya ka don shi bawan ya isa a wajen Allah ko Allah ya ji tausayinsa ko ya yi wa Allah wani aikin da Allah ya yarda da shi sai a ce a yabo cikin dukiyar Allah a baka a biya bashinka amma zunubin kala uku ne Allah ya kiyaye mu fazirta halili min ha in ka fita daga ciki wa taubatu min riddati da tuba daga ridda amma fi amma fi saddi sarihun fi janib rububiyati idan mutum ya yi zagi a bayyana yake bangaren ubangiji ne ko annabta fa izadu ma taubati zai ƙara bayan wannan da tuba akwai abin da zai alƙatal haddan kisa bayan mutum ya tuba za a kashe shi taba na Muhammadu ko zagin Allah wayan taba idan ya tuba walam yuqtal ba za kashe shi ba in zagi in fata nam in zagi ne sarihan zagi sarhi ya bayyana a wajen ubangiji bai zadu tuban na ƙara ma ta wuce tuban bai zadu ma ta wuce alƙatul haddan za a ƙara masa da mutuwa na haddi wayan taba in ya mutu walam yuqtal ba a kashe shi ba shi kuma ya karbe in ya mutu ba kashe shi akai ba to tuban za ba shi alamar wayan lallai fata mutu sahihatun tuban ta tuba ya karɓi tuban ya mutu kafin a kashe shi amma ya tuba bayan ya taɓa manzalla haddi na bayansa za a kashe shi kuma to sai ya tuban sai mutu to al'amuru muwakkalu ilallah za a baro Allah ne shi kuma Allah shi san me zai yi wa mati gere na sadde sarri amma in ba zagi ba ne a fili fataubatu sayyatun tubar ta karbu wala qatal alai babu babu zagi babu kashewa wayan lam yatub min radati idan bai tuba ba daga daga riddan da yi kutila kufran za kashe shi kisa na kafirci wayan kana murtaddan idan mai ridda yayi ridda za zaujatin yana da mata aw za zaujin ko mata ce ta yi ridda mijin kuma yana tana da miji badalan nikahi ma auren su ya baci wayan bagi liman istaftahu ya kamata ga wanda zai ba da fatawa Allah ya haka wa lahum bi talaqati bayin ce wala rajayati kare ce saki ne shi ridda ba cewa kai ke ka suke ba a budlanu ne hukuncin auren badilun ne ba wai auren saki uku bane ko rajayi a babu bal ya hukum bil fasli bainahuma auren ya ɓaci ne kawai aure ne da akwai shi yanzu babu shikenan fai za ta raja idan suka dawo falatu roman zaujatu ba haramta mata mijin ba ko ba haramta masa matar ba in ta dawo ta musulunta wayin takarrara min ahadi zaujeni idan mutum ya maimaita min ahadi zaujeni ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu salasa ya ce ya saki matarsa saki uku au aksara ko ya saki matarsa saki bakwai ko takwas ko goma ko ashirin ko ɗari duk an yi wannan duk yana cikin fikin malikanci wa ma in abtahuma bitalaki in ya ba da labarin ya ba su fatawa da saki rubama ya takarar mai ahdi maridatun zai iya yi wa mutum ya sake maimaitar gida au ya kunu ko ya kasance mazat lahuma dalkatun akwai sakin da ya wuce au dalkata ne ko sake biyu walan yasdira ala rujuin bai haƙuri da dawanta ba fa yuwadihi ma ila irtikabil muharrami ya sa su aikata haram sarihan fi ma dawal haliyati tare da cewa ya yi dawa ne alhaliya wa zaujiya fai ƙofiyar kufri zai fada cikin ainihin kafirci allazi a ranar an na harjo mina wanda shi muke neman fitar da shi daga abin da Allah ya haramta ya halatta wa talilu ma harama Allah shine mutum ya ya halatta abin da Allah ya haramta masa fazi wannan nuktatun fa'ida ce fusihan ne kawo baina manartar da aure ya baci tsakanin wanda ya ridda wa zaujihi da matarsa biha da ita kaza kala sa'idina haka shautiya ne fada radiyallahu anhu wardahu ummata na birida amin wannan shine abin da ya kamata yanzu mu shiga babin kashafi amma za mu bashi in muna da rai in Allah ya kai mu mu fare shi ranar monday eh shi ma ya sake fitowa ya ƙara kashafi sahihi in ya saba na nasi sharihi to za a yi bayani akan yaya abubuwan suke gaba kida ko yanda abin zai dace insha Allah Allah ya kara mana imani ba mu ilimi mai albarka ya kara mana lafiya da zaman lafiya ya ɗauke mana bala'i a ƙasashen bala'in da yake cikin Nijar a yawaita istighfari a yawaita istighfari a yawaita istighfari domin babu wani bala'i da ke zuwa istighfari shi ne ke rushewa yana rusar da kowane irin bala'i ne istighfari salatin manzo Allah yawan karatun alkurani karatun alkurani ba kowa ya iya ba amma istighfari yana da sauki a bakin a bakin mutane saboda wani abu ake so an hada na fitina wanda shi bala'in ya taso to ba inda ba ya taba yawan musalihu wa tsalihu da mutumin kirki da mutumin banza in ya tashi ya taba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alfitnatu naimatu la'ana lahu man aiqaza wanda ya taso ta Allah ya tsine masa Allah ubangiji ya dauke Allah ya dauke da manzo Allah Allah ya dauke da manzo Allah Allah ya dauke da manzo Allah ba mu da wani abin da muke takama da shi illa rasulullah muna kama kafa da masoyinka sayyidina wa habibina rasulullah indaka Allah ka dauke mana wannan bala'i Allah ya dauke mana wannan bala'i albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yawaita istighfari a yawaita istighfari a yawaita istighfari Allah ya taimake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wulika والخاتم لما سبق أنا يسر لك لك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم صلاة تملا لا زال والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين